wani samun wani matsayi ne ko samun wani abu ne to ya ji dai yadda shehun ya rayu da yadda shehun ya gudanar da faidar tasa da yadda ya gudanar da duka rayuwarsa wannan littafi sunansa jawahirur rasaili wa jawahirur rasaili alhawi ba'da ulumi wasilatul wasaili wasiqu ne na maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda yayi wa Sheikh Abdul Fatah izini na Borno radiyallahu anhu shi ma ya hada wannan wasiqun ya mai da su littafi daya kuma Shehu yayi masa izini akan ya ya buga littafin ya rarraba shi duk inda ya dace to shine Sheikh Abdul Fatah ya buga shi ga takardar izinin da Shehu yayi masa wanda Aliyu Sisa ne ya rubuta da hannunsa yake cewa alhamdulillah wa da huwa salamani ala majma'i shu'uni wa sirrihi al-masun sayyidina muhammadin mazhari zuhuri wal budun wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqin al-awwalin al-hadin al-muhtadin ahli at-tasdiq wa at-tamkin wa man iktafa atharahum fi at-ta'lim wal irshad ila yawm ad-din yace godiya ta tabbata ga Allah shi kadai salati da salami su tabbata ga shugaban mu annabi muhammadu matattarar dukkan lamura na Allah kuma sirrin Allah aji boyayye shine manzo Allah wato wanda Allah ya kiyaye shi shine shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya bayyana dukkan abin da ya bayyana dalilin sa Allah ya bayyana shi duk abin da yake boye Allah ya boye shi dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati da salamin nasu tabbata kan alayensa da sahabbansa wanda sune suka gabata suka riga kowa karwa wajen annabi sune na farko sune masu shiri shiryayyu masu shiryarwa sune ma abota gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbata a cikin addinin annabi da wanda ya bi gurbinsu a cikin sanar da al'umma da shiryarwa har zuwa ranar tashin kiyama yace bayan wa badu bayan haka falli alamir waqifu ala hadhihi suduri bi anna maulana shaykh al-islam wa sa'adat al-anami sahib al-faidati wa man ba'a sirri wal hikmati al-shaykh al-hajj ibrahim ibn shaykh al-hajj abdullah amarani an aktuba ala awwal kangad min hadha at-ta'lif bi annahu azna li jami'ihi al-allamati ash-shahiri wal barri al-muniri خادم العلم وأهله العارف بالله والدال عليه في جهره ونجواه أبي الفتح والبركات سيدي الحاج أحمد بن علي القادم بيروى في رب هذا الكتاب ونشره بعد التصحيح التام ونسأل الله مولانا الكريم أن يكون مقبولا ويجعل فيه النفع والبركة والنجاة بجاه فريد زهره ووهيد أسره الشيخ المرشد المؤين الحاج إبراهيم نفعنا الله به آمين آه وكتب, وكتب خديم الحرة الإبراهيمية ليوسف بن الحسن ibn al-hasan an izinin sahibul farisi man kaula kashe duk wanda ya tsaya ka wannan takarda ya ya sani maulan mu shaykhul islam sa'adatul anam shine mabocin faida mabubbugar sirri da hikima a sheikh alhaji ibrahim dan a sheikh alhaji abdullahi ya umarce ni in je aliyu sisa ya umarce ni in rubuta farkon wannan littafin in rubuta takardar farko cewa yayi izini ga wanda ya hada wannan littafin shine babban malamin nan masanin Allah kuma shahararre wanda haske ne farin wata ne mai haske mai hidintawa ilimi da mutanen ilimi shine masanin Allah mai shirarwa akan Allah a cikin zahirinsa da baɗininsa shine Abul Fatahi wal Barakati shine Alhaji Ahmadu Yarwa wanda yake zaune a Yarwa Alhaji Ahmadu dan Ali wanda yake zaune a Yarwa a shehu yayi masa izini ya buga wannan littafi kuma ya raba shi bayan shehu ya kalli littafin ya duba shi ya inganta shi yace shine hadisi yake cewa muna roƙon Allah ubangijin mu mai karamci ya sa littafin nan karɓaɓɓe ne ya sanya amfani a cikin littafin da albarka da tsira saboda alfarmar wato makaɗaicin zamaninsa wanda shi shi kaɗai ne maɗayan shi a cikin zamaninsa shehi mai shiryarwa mai taimako alhaji ibrahim Allah ya amfane mu da shi to wannan shine abin da Aliyu Sisa ya rubuta da izinin Shehu to wasiqun ya fara dai dama ya ce a cikin ya hada littafin yana tattare da babobi kaman guda hudu akwai fasalulluka babi na farko wato akwai fa'idoji yace to ya ya ambace shi jawahirur rasaili alhawi ba'da ulumi wasilatul wasaili مولانا الشيخ الحاج إبراهيم الشيخ عبد الله الكولفي السنغالي التجاني radiyallahu anhu annabihi amin to farko wasiya ce ma'ana dai littafi waye takarda ce shewa ya aikawa muridinsa yake gaya masa yadda tafiyar Allah take shine ar-risalatul ula min al-wasaya risala ta farko dai wasiyoyi ne ta fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi azim sai shi wannan takadda fa ila al-akh al-habib al-faqih al-adib al-arib muhammad mustafa ibn jarnasam sai shi wannan takadda na tura ta ne zuwa ga dan uwa masoyi kuma wanda ya tattara ilimomi na shari'a babban malami mai hankali mai suna Muhammad Mustafa Ibn Jurnasam ya ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to ya ce lihi al-ilamu ina bi an qad atani rasuluka wa qaftu ala maktubika wa faritu bihi wa inni astawdiuka Allah allazi la tudiu wa da'iyahu yace littafin mana wasiƙar ka ta zo min inji Shehu Ibrahim yace kai Muhammad Mustafa wasiƙar ka ta zo mini kuma na karanta ta na duba ta na yi farin ciki da ita kuma ina mana ina roƙon maka Allah ko kuma na bar lamarinka gaba ɗaya ga Allah wanda in aka bashi ajiya baya tauzatarwa yace ina maka wa wasika bi ta'alluqil qalbi billahi bi sa'iri harakatika wa sakanatika ina maka wasiya zuciyarka karata yadda ita ga Allah ko da yaushe zuciyarka ta zama tana rataye da Allah a cikin dukkan harakokinka da dukkan natsuwarka in kana shiru ma ka zama kana tare da Allah in kana motsi ka zama kana tare da Allah ala kulli hal da same ka tare da Allah fa kulli lillahi man kana lillahi kana Allah lahu ka zama na Allah duk wanda ya zama na Allah Allah kuma zai zama nasa wa akhrij jami' al khalqi min mu'amalatika lil haqqi in za ka yi mu'amala da Allah to ka rabu da dukkan halitta ba za ta iya taimaka maka komai ba ka fuskanci Allah halitta ka yi mata mu'amala irin ta halitta amma inda za ka mu'amala da ubangijinka to ka share komai ka share kowa ka fuskanci Allah wannan suka min jumlatul khalqi ka sani kuma da nace maka ka rabu da komai in za ka fuskanci Allah ranka ma fa sai ka rabu da shi saboda abin da rai yake so ba shi Allah yake so ba to in dai ranka ya so abin da Allah baya so ta rabu da ran ka koma wa Allah walillah thumma zarhum fi qawlihim yal'abun haka ubangiji yace kai dai ka fuskanci Allah ka bar mutane su ta kutsawa a cikin wasannin su dan alimta anna Allah ja'ala al-istinqala bin ghairi khawdan wal aiba kai ka sani Allah tabaraka ta'ala cikin ayar Qur'ani wanda muka karanta din nan ya ce duk wanda ya shangalta da wanin sa kutse ne kuma wasa ne mana inda aka rubu da Allah ta duk abin da aka kama aikin banza ne wal yakun laka shaykhani ka zama kana da shehunanka guda biyu mana kana da malamai wanda kake karɓa ko kuma jagororinka guda biyu ne. Shekuka fi zahiri ij'alhul kitaba wa sunnata. Shehinka na zahiri ko kuma jagoranka na zahiri wanda zai jagorance ka cikin rayuwarka to ka sa shi shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai ka rike littafin Allah ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi rayuwarka to ba za ka samu matsala ba. Wa shekuka fil badini shekuna Ahmad Tijjani radiyallahu anhu. shehinka jagoranka na boye shi kuma ka sa shehu tijani zama shine jagoranka wa huwa ma aka da'iman ka sani kana tare da shehu tijani ko da yaushe kuna tare fal wasailu wasailu faqat na karba ga wani wani ya karba ga wani wani ya karba ga wani wannan duk igiyoyi ne shehu tijani shine shehi a gaskiya shine haƙiƙanin shehi kuma kuma shi yake rike da dukkan batijani wal muradu ma qultuhu laka abinda ake nufi kuma abinda na gaya maka ka rabu da komai ka fuskanci Allah waktum sirraka kuma ka boye sirrinka duk sirri in dai naka ne shi sirri in dai aka bayyana shi bai zama sirri ba hatta ko furta shi kai a baki sai ya tashi daga sirri eh abinda ake ce masa sirri yana cikin zuciya baya fita shi da za a kawo a yanka mai shi sai da yanka shi ya tafi da kayansa ba zai taɓa fidda shi ba shine ake ce masa sirri warfan ma aulaka Allahu bihi min sirri rububiyyatihi hatta yuzhiraka Allahu duk abin da Allah ya sanar da kai abin da yake tsakaninka da Allah to kar ka gaya wa kowa ka tona ka bunne shi ka bari in Allah ya ga dama yake so ya bayyana ka ran da ya bayyana ka sai ka bayyana in ko bai bayyana ka ba shine alheri gare ka wa innahu man tasaddara lil mashaqqati qabla wujudi al izni min Allah da ya dinahu wa dunyahu waftadaha waftadaha bayna abna'i jinsihi ka sani duk wanda ya tashi ya ce wa shi sai ya zama wane ya zama shehi an san shi ya zama jagora mutane sun bi shi ya ce wannan bai samu kuma izini daga Allah ba ya tozartar da addininsa da duniyarsa ya yi asarar duniyarsa ya yi asarar addininsa kuma dole sa sai ya kunyata eh dole sai ya ji kunya sai kowa ya gane shi shi din nan makaryaci ne wa yana zaharaka Allah fala ma ne li ara'ihi idan Allah ne ya bayyana ka nan fa ba wanda ya iya sai hana in dai Allah ya bayyana ka shikenan sai ka bayyana amma in dai Allah bai bayyana ka ba to ka zauna yadda kake walakin hubbu zuhuri qabla ibanihi yaqdau zuhura lima fihi min hazzi nafsi duk wanda yake son a san shi yake ta hankoro sai mutane sun gane shi sai mutane sun san shi to ba zai taba sanuwa ba har abada Allah ba zai sa a san shi ba saboda mai saboda ai in dai har mutum yace ina son kaza to akwai son ransa kenan a ciki to in akwai son zuciya kuma Allah ko baya aiki da son zuciya to saboda haka abinda zai hana shi dama duk wanda yake cewa shine wane to abinda ake masa sakamako da cewa shine wane din nan a hana shi zama wane inda aka hana shi zama wane man qala ana falaysa huwa duk wanda yace ni ne sai Allah ya ƙarya kake ba kai bane ko ba zai taba zama shi din ba har abada to shi yasa dama an ce arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wa abi wa jaddi eh ni abu hudu masu halakar da bawa ne ana ai ni sai ni to mutum ba zai taba zama shi din ba har abada wa nahnu sai mu ba za babu ba za ka zama a cikin su ba wa abi a ni ai dan wane ne duk ba zai amfani ba wajaddi ni jikan wane ne duk ba zai amfani ba kai din dai ka zama wane eh shi Allah shi ya sama ya korewa kansa ba shi da uba ba shi da kowa ba shi da aboki ba shi da kowa saboda nasa ya zama nasa kawai na'am wa in akhfaka Allah fal khafa'u khairul laka idan Allah ya boye ka baka bayyana ba to ka sani buyan shine alheri a gare ka eh duk wanda Allah ya boye shi bai bayyana ba to ya sani haka shine mafi alkhairi a gare shi wa yana saraka ko khairul laka idan kuma Allah ya bayyana ka karka ce nan kuma wai a ai kai baka son bayyana baka son a sanka kai ta kokarin turewa a to wannan ma kaga hazo nafsi ya shiga wato kana nuna mutane kai mai kaskantar da kai ne kai mai tawadu ne ba haka bane a in dai har Allah ya bayyana kai ce kai ne to ka hakura kawai kai din ne yanda ya barka to haka yake so kuma shine zai zama alheri a gare ka wanda kuma Allah ya koye bai bayyana shi ba shi kuma kare shi sai ya bayyana shi kuma ya buyan shine alheri a gare shi la tarid illa ma arada Allah kar ka nufi komai sai abinda Allah ya nufa duk abinda Allah yake so kai ka so shi shi din ومن أراد الظهور فهو عبد الظهور ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء ومن لم يرد إلا ما أراد الله فهو عبد الله حقا duk wanda yake nufin sai ya bayyana an san shi to wannan ba bawan Allah bane bawan bayyana ne sai sa bayyana in ta zo ba za ta iya rike shi ba in ya fara bayyana ma nan da nan sai kare da jin duriyar sa shikenan ya gama yawo ya tafi idan kuma mutum yace shi buya yake so shi ma ya zama bawan buya ba bawan Allah bane saboda haka buya ba za ta iya rike shi ba nan ma dai shi ma nan nan da nan za a daina jin zai rasa komai wanda baya nufin komai sai yanda Allah ya yi da shi wannan shine bawan Allah na gaske shi bawan Allah na gaske ba ruwansa yana tafiya yadda Allah ya ga dama da shi kawai in Allah ya ce masa kaza ne aka kazan ne in ya ce ka zama kaza ka zama in ya ce kar ka zama ba ruwanka ai dama lokacin da aka yi ka Allah ya yi shawara da kai ne bai shawara da mutum ba haka ya kawo shi to yanda ya kawo ka bai shawara da kai ba ka bari rayuwarka da komai dinka ya zama yana hannun Allah fal arifu man taraka muradatihi li muradil haqqi shi masanin Allah shine wanda zai bar nufinsa gaba ɗaya jingine shi ya koma ga nufin Allah in Allah abinda Allah yake so nufin ka yazo ya dace da shi shikenan kai sa idan bai dace ba to ka kauda na kan ka rike na Allah wa qul lil hadi inni azintu lahu fi an yulqina kasira ziyarati huwa salisul asrari yake gaya wa shi Muhammad Mustafa ka gaya wa hadi mana shehi naka kenan kace nayi masa izini ya raɗaɗa maka ko kuma ya baka sirrin ziyara saboda lokacin farkon faida ne sirrin ziyara nan tsada ne da ita ba wai da kayi tarbiyya za a ɗauki sirrin ziyara baka ba a'a za a baka ayyukan ma kaɗan kaɗan ake bayarwa za a baka kowane aiki dakin dakin a baka fatiha ta kuna kaɗan ita ma ba za a baka adadin shikakke ba a baka adadi kaɗan haka in ka jima a baka salatul fatihi bin yatima tabatiha sannan daga baya a baka sirrin ziyara ne yace sirru ziyara shine na uku a cikin sirruka da ake yi baya na cikin sufanci ko kuma cikin faida wa fihi al-ism al-khas bi maqam shikra radiyallahu anhu a cikin sirru ziyara akwai suna wanda yake banshe shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa sallim minni ala al-khalifati habibullahi shak kai ka gayyar min da khalifa mai suna habibullahi shak wa inni alubu minhu du'a salihah assalam sai yace ka ce masa ina roƙon yayi mini addu'a mana garciya ma'ana dai bawan Allah ne mutumin kirki ne to shine ya shine cewa cewa kataba Ibrahim ibn Hajj Abdullahi Tijani sai Ibrahim ne rubuta wannan wasiƙa to wannan ita ce ta farko a wasiƙa ta biyu ar-risalatu thaniyatu min al-wasaya ita ma dai wasiya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim yace alhamdulillah alladhi ja'ala mushabahata mutabata awliyaihi falahan wa salahan wa mahabbatahum wa ta'zimahum wa imtisala awamirihim ribahan wa najahan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya bin waliyansa babban samun babban rabo ne kuma kyautatuwa ne duk wanda ya bi waliyan Allah shi ma sai zai zama nagari soyayyarsu da girmama su da bin umarnin su shine ribar rayuwa duniya da lahira shine samun kuma albarka wassalamu ala sayyidil kaunaini salatu da salamin tabbata kan shugaban halitta halittu guda biyun nan da khalqu da amru alƙa'il wanda yake cewa ma ma'anahu yana faɗin irin wannan mai wannan ma'ana sai yake cewa buniyal islam wala khamsu qawaida manzo Allah kenan sallama ash-shahadatani wa iqamatu khamsi wa siyamu wa zakatu wal hajju liman sala ila sabila manzo Allah sallama yace buniyal islam wala khamsi shahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi yana ya fama da su shahadatani an gina musulunci akan abubuwa guda biyar akwai a cikin su akwai kalmatu shahada shaidawa ba abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah da shaidawa manzo Allah sallallahu annabin Allah ne bayan haka da tsaye da salloli guda biyar da yin azumin wata Ramadan da ba da zakka in mutum ya dukiyarsa ta kai zakka da yin aikin haji wanda ya samu iko wa radiyallahu an khalifati ala lillahi alqa'il idza sami'tum minni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i wa ma wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa farruquhu yarda Allah zaba daga halifan manzo Allah sallama na gaske shine Maulana Shehu Tijani radiyallahu anhu wanda yake cewa in kuka ji ni na she kuka ji wani abu daga gare ni aka ce ni na fada ku auna wannan abin da ma'aunin shari'a in ya dace in ya dace da shari'a to ni na fade shi ku karba ku rige in bai dace da shari'a ba to ba ni na fada ba ku jefar farruku ku bashi amma bado ومن كاتب اسمه أجب رسمه إلى كافة أباب أركادنا بجميع داري والدنا الأبري أحمد قرق وأبو بكر بدي وأخوه محمد ومحبنا فجك سيام ومحمد آه ومحمد متى ومحمد نجكين وغيرهم ishe wannan wasiƙa ta fito daga wanda ya rubuta sunansa wanda zai rubuta sunansa bayan ya gama rubuta wasiƙar shine Shehu Shehu Ibrahim kenan ina tura ta zuwa ga dukkan masoyanmu wanda suke zaune a Jamena Jamena nan Shadi kenan ina tura ta gidan mahaifinmu managarci mai suna Ahmadu Kurak da Abubakar Bidai da dan uwansa Muhammad da masoyinmu Fajak Fajak Siyam da da Muhammadu da Muhammadu da sauransu dai yace kowa ina gaishe shi da sunansa da zatinsa gaba ɗaya da kuma a keɓe da wanda suke daidai da wanda suka fi junansu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yace wannan takarda ta fito ne daga an madadi maulana at-tijani radiyallahu anhu ta fito daga madadin maulan mu shehu tijani shine shehu ibrahim shi shehu madadin shehu tijani yace yalihi min su'alu min Allah tabaaraka ta'ala na farko dai muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala an yusliha ahwalana wa ahwalakum wa ma'alana wa ma'alakum muna roƙon Allah ya kyautata halayenmu ya kyautata halayenku ya kyautata makomarmu ya kyautata makomarku wa yarzuquna wa iyyakum halawatal imani wa sidqa fil ubudiyyati ma al qiyam bi huquqir rububiyyati kuma muna roƙon Allah ya arzuta mu da ku duka dadin imani wanda ya samu dadin imani zai manta da duniya ya manta da lahira ma shi imani iya yi daɗi to ba abin da ake daidaita shi yana mantar da mutum komai in kaga mutum ya damuwa ta yi masa yawa to ba mamaki bai samu halawatul imani ba in ya samu halawatul imani babu damuwa da za ta shiga cikin ransa sai shi Allah ya arzuta mu da ku gaba ɗaya daɗin imani Allah ya arzuta mu gaskiya a cikin yi wa Allah ibada kuma Allah ya ba mu ikon tsayawa da haƙoƙi na Allah mu tsayawa haƙoƙi na Allah duk abin da Allah ya umarce mu mu yi shi abin da ya hane mu yi kokari mu hanu wa yaktubuna wa iyyakum fi diwani ahibbahi wa asyahi ina roƙon Allah ya rubuta mu da mu da ku a cikin littafin masoyansa kuma zababbunsa wa yatawallana wa huwa yatawalla salihin muna roƙon Allah ya jibin shi lamarin mu shine mai jibinta lamarin mutanen mutanen kirki bayin Allah wa ba'd bayan haka فقرتان من عندكم محبنا الصادق وابو بكر الجاج وجزاكم الله عنا خيرا yace dan uwan dan uwanku masoyinmu Abubakar Jaji ya so ya zo mini da yazo Allah ya saka muku da alheri ya zo ya same ni inji shehu illa anni usikum wa usi nafsi bima wasallahu bihi al-umam qablakum wa wasakum bihi wa taqwallahi fi sirri wal jahri wat taqwa huwa imtithal amri wa ijtinabu an-nahy yace amma zan muku wasiya zan yi wa kaina ma wasiya irin wasiyar da Allah ya yi wa al'ummatan da suka gabata da kuma kuma Allah ya mana wasiya wannan al'umma menene wasiyar ita ce tsoron Allah mu ji tsoron Allah a boye mu ji tsoron Allah a bayyane abinda ake ce masa tsoron Allah wa taqwa wa imtisalul amri wa ijtinabun nahi tsoron Allah nan shine mutum ya bi abubuwan da Allah ya umarni ya bar hane-hanen Allah shine tsoron Allah wa akadul ma'amurati mura'atu salawatil khamsi fil jama'ati babban mafi karfi a cikin abubuwan da Allah ya umarni shine mutum ya kiyaye salloli guda biyar kuma a cikin jam'i fi awqati a cikin lokutan sallah mutum ya kiyaye sallah a cikin lokacinta ya yi ta a cikin jam'i ma'al muhafazati ala taharatil ma'iyya mutum kuma ya kiyaye zaka yi sallah karka dinga abu ya kama bai kama ba a bari zan yi taimama a'a ai taimama ita zai tana da dalilai ne saboda haka mutum yayi alwala na ruwa ya je yayi sallah inda lafiya sa kalau wal ajabu kullu al ajabi liman yantasibu ila Allah wa ila shaykan tijani wa yanfulu an salatihi aw an taharatiha wa yatammamu li salati wa yadda annahu ma'zurun sai yace mamaki dukkan mamaki ya tabbata ga mutumin da yake dangantuwa zuwa ga Allah yana dangantuwa zuwa ga Shehu Tijani da Lano amma kuma sallah sai lokacin da ya ga dama yake yin ta ko kuma baya yin ta da da alwala sai sai kaga yana taimama ya ka tambaye sai cewa yana da uzuri kuma sai ka kasa wani uzuri ne yake da shi sai ce wannan abin mamaki ne wal uzru la yadumu ashe uzuri baya da wama lokaci yake zuwa yake yi ya zo kuma in ya wuce shikenan wala ya ummu qabilatan ko ba zai yi uzuri a cewa dukkan kabila gaba ɗayan ta ita uzuri ne da ita a lokacin da shehu ya bayyana ya samu wasu mutane kabila guda gaba ɗayansu ba wanda yake alwala wasu wasu suna da uzuri sai ma suke yi sai ya ce ƙarya ne ai uzuri akan mutum ɗaya yake zuwa to sauran kabila sauran mutane kuma ya hada su a cikin wannan uzurin wannan mutumin shi ne shehu ya ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu yayi girma wa tubu ila barikum kutuba wa ubangijinku fakulu anfusakum duk wannan nafsu ne take sa mutum wannan aikin ka kashe nafsun naka ka kashe ta zalikum khairul lakum inda barikum haka Allah yake ku kashe nafsun nan in ba kashe nafsu ba to ba za a rayu ba rayuwa ta Allah sai ya zama babu nafsu ita nafsu kullum da ma hutu take so da samun abinda wani wasu sha'awatu sune abinda take bukata to kashe ta kuma shine a hada ta duk abinda take bukata a maida ita zuwa ga Allah wa alaikum bil qira'ati wal wazifati ma al ikhwani sai sai ina horon ku lalle lalle ku dinga karanta wazifa tare da yan uwa kada mutum ya dinga yin wazifa shi kadai wa man taraka minkum marratan wahidatan ba'da usuli kitabina fa nanu bara'un minhu duk wanda ya bar wazifa a cikin jam'i ko ya bar sallah a cikin jam'i a cikin ku kuma bayan wannan wasiƙa tawa ta zo masa ta zo muku to ku sani ni fa ba ruwana da shi in dai ba ba shi da wani uzuri haka kawai ya daina sallah jami'i ya daina wazifa to ya ku sani ba ni ba ni ba shi wa laysa minna wa lasna minhu shi ba namu bane mu ma ba nasa bane wa nahnu ma salaka tariqatana illa man amila bima na'malu bihi ma asabina sai shi ba wanda zai zama dan tariqat tijaniya sai wanda yake aiki irin aikin da muke yi tare da sahabban mu aikin da aka ga muke yi to mutu ya lazamshi irin wannan aikin shine ya zama batijani wala budda min tajdidi tawbati fi kulli waqtin ba makawa dole ai tuba wa Allah a kowane lokaci wa fi kulli maqamin duk matsayin da ka shiga ka tuba wa Allah saboda in ka fara shiga maqami ka hau wani matsayi sai ka dinga tuba wa Allah a lokacin ne ma ka fi tsoron Allah kana tsoron ko an kai ka ne wani waje inda za a jarraba ka ka sha wahala to ce sa bayan Allah in suka ga kaman za su hau wani matsayi to a lokacin sun fi tsoro akan lokacin da suke ba su da komai ma dawam muraqabatillahi fi sa'il al-awqati ko mutum ya kiyaye Allah ko da yaushe zama kana tare da Allah kai da ka san Allah to ka zama karka yadda ka rabu da Allah har ka koma kana wasu tunane tunane a Allah ya zama shine a gaban ka shine jagoran ka fi sa'ir al-awqati wal anfas amara bi qawli sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ite dukkan lokuta ya zama Allah ne a gaban mutum kuma dukkan numfashin kama in za ka yi ka daidaita shi da da ko zikiri abinda zai zai mai da kai zuwa ga Allah saboda kai aiki da faɗin manzara sallama da yake cewa ku yi wa kawunan ku hisabi kafin a yi muku hisabi wai ta hidu fi sirri fi mu'amalati sayyidikum wa maulakum yace ku yi kokari ku rike gaskiya a cikin mu'amalar ka tsakaninka da Allah ya zama gaskiya mu'amalar ka tsakaninka da manzala sallama ya zama gaskiya mu'amalar ka da shehu tijani tsakanin ya zama gaskiya mu'amalar ka da shehu ibrahim ya zama gaskiya mu'amalar ka da sauran mutane ma ya zama gaskiya bi haythu la yajidu wahidan minkum haythu nahahu kar mutu ya yadda Allah ya same shi inda ya hana shi in Allah ya ce maka karka je waje kaza to karka yadda a same ka wajen wala yufqidu haythu amarahu in Allah ya ce maka ka je ka yi aiki kaza na ibada to kar a neme ka wannan lokaci ko baka je ba ba same ka ba wa iyyakum mulabasata shay'in min almuharramati kuma ku kiyayi shudanya da wani abu wanda yake na haramun duk abin da kuka san haramun to kar ku yadda ku shige shi fal haramu yajru ila nari ita haram jawowa take zuwa ga wuta wa iyyakum wan gaflata kuma ina koronku ina ina tsoratar da ku daga rafkanuwa gabarin Allah shine rashin yin ibada da rashin zikiri fa innal ghaflata aslu kulli khadiyatin wa shahawatin wa su'i adabin duk wanda ba shi da wani aiki da yake yi na ibada bai da wani salati da yake yi babu wani zikiri da yake ja to shi wannan fa shine yanzu nan kuskure zai shige shi sha'awa za ta zo za ta zo masa su'ul adabi ma'anan zai same shi amma duk wanda yake rike da wani aiki yana yi na ibada to shaydan din da yake zuwa irin jayi mutum har ya sace wani wani wani abu to shaytan ba zai samu nasara akan mutum ba lianna al-haqqa jalla wa ala yaqulu man kashaftu lahu an asma'i alzamtu al-adaba wa man kashaftu lahu an kamali zati alzamtu al-adaba ubangi da barka da Allah yana fara cikin hadisi kudusi yace duk wanda na yaye masa sunaye na to zan lazamtar da shi ladabi zai zama mai ladabin gaske inda ya san sunayen Allah ya san sifofin Allah to ya fi kowa ladabi Allah ya ce duk wanda na yaye masa cikar zati na nan ko zan lazamtar da shi tsoron halaka shine al'adaba din kullum zai zama yana cikin tsoro kada wani abu ya same shi ba daga Allah kada Allah ne ya ya tuɓe shi bayan ya naɗa shi to shine abin da yake tsoro sai ya ce fa alaikum bi adabi suluki ku riƙe laduba na suluki ma'ana suluki daidaita sanin Allah da shari'a kana rike da shari'ar ka daidai kana rike da haƙiƙar ka daidai to wannan shine suluku wa qala sha'iru mawaqi ya faɗa shehun ne ya faɗe shi ya ce lagar kaba majzubun sahawa ta marrada wa lam yusni da'ati mala anil huda wa man balagha al maluba fa laysa shakiran wa illa fa jazmu ruhi naji'ul rada yace duk wanda ya samu jazba ma'ana ya samu sanin Allah bayan ya san Allah ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah saha ya fita cikin wannan yanayin ya dawo maimakon ya dauki ibada da shari'a ya hada wata marrada sai yayi yayi taurin kai ya zama shaydani walam yusini yusini da'ati bai kyautata ibadunsa ba ya daina komai irin masu cewa su sun daina sallah sun wuce sallah sun daina azumi sai abubuwa na haramun sai shiga duk abinda to wannan sai wace duk wanda ya haka lagar khaba ya tabe ya yi asara duniya da lahira mala anil huda ya karkata ya bar shari'a wa man balagal malluba duk wanda ya kai muradi abinda ake nema ya samu ma'ana mutum yayi usuli yayi tarbiya yayi usuli ya san Allah wal yasa shakirat ai dole yayi aiki saboda ya gode wa Allah ai wanda ya san Allah shi yafi kowa gode wa Allah gode wa Allah kuma shine kai ibada in kai wa Allah ibada godiya ne ma'ana ka wuce cewa kana yin abu saboda kana jiran Allah ya baka wani abu a kai masa saboda godiya yayi ka ya baka wannan abu wa illa fa jazmu ruhin haji ulil rada idan mutum yaki bayan ya san Allah ya rabu da komai ya dawo mutumin banza to ya sani ruhinsa hanyar da ya bi hanyar ma'abota halaka ne wa antum ya ahla jamina la yanbaghi lakum illa an takunu ka ahli kofi wa ahli dayba jakin wa ahli dayba yasin min al-istingali billahi bi rafdi kulli ma siwahu yace ku mutanen jammena ba abin da ya dace muku sai ku zama kamar mutanen kosi garin shehu kenan kamar mutanen daiban jakid kamar mutanen daiban yasin inda aka shi shehu yace su mutanen nan ba abin da suka shagalta da ki sai Allah sun shagalta da Allah sun karkade duk abin da ba Allah ba ba ruwansu da shi wata wasau bis sabri ku yi wa junanku wasiya da haƙuri dama duniya duk wanda ya zo duniya an kawo shi inda zai zauna ya ta haƙuri har ya tafi wata habbu ku so junanku wata haddu ku yi ku bawa kanku ma'ana ku yi wa kanku kyauta tsakaninku wata zawaru ku ziyarci junanku wata bazalu ku bawa junanku wata jalasu fillahi lillahi billahi ku zauna tare duk wayannan abubuwa ku yi su don Allah in ka ba wani mutum abinka amma ba don Allah ba shikenan kai asara sako ba zai amfane ka ba amma in ka bayar don Allah kar ka kalli wanda zaka bawa ka kalli Allah Allah ne mai sakamako wanda zaka bayar na shi bai san ma inda kake ba ba ma ke in ka fita wajen sama bai sani ba bai san halin da kake ciki ba amma shi Allah duk inda kake kana tare da shi to duk abin da za ku yi ku yi shi don Allah cikin Allah saboda Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ku yi ta taimakon junanku akan bin Allah da tsoron Allah wazkuru Allah kaseeran la'allakum tuflihun ku yi ta ambaton Allah da yawa saboda ku samu babbar rabo wa qu anfusakum wa alaykum naran ku kiyaye kawunan ku da iyalan ku shiga wuta qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taqulu ya ahla salatakum salatakum ya ahla siyamakum siyamakum ya ahla ahurakum ahurakum miskinukum aw kama qala manzo Allah ya fara wani hadisi yake cewa wanda yake kula da wanda aka ce masa ya kiyaye iyalansa shiga wuta shi ne in sallah lokacin sallah yayi zai zai zai tashi su kuda shi koyi sallah kuda shi koyi sallah lokacin sallah yayi idan azumi ya zo zai umarci iyalansa to maza azumi lokacin azumi yayi to wannan shine mai kula mai kiyaye iyalansa daga wuta ya maza kuma zai ta umarta su lalle ku tabbata kuna da tsarki in za ku yi sallah ku tabbata haka dai miskin ya ala miskinakum kuma ku riki duk wanda ba shi da shi ku taimake shi au kama kara kamar yadda manzala ko kamar mai wannan ma'anar da manzala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa kar qala Allah ta'ala wa bangi ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ya nas'aluka rizqan nam narzuquka wal aqwata lit taqwa manzala sallama Allah tabaraka wa ta'ala ce ka umarci iyalanka yana fada wa annabi Isma'ila ka umarci iyalanka sallah kuma kai ma ka dage ka daure kai ta sallah din Allah sai ni ban tambayi kowa arziki ba wanda ya tambaya ya nemo ya nemo min abin shi ya kawo ni ba na shi ni nake bayarwa ma to na na arzuko ka ni ne zan arzuta ka ni dai ka rige sallah kai hakuri kuma ka dage ka daure kai ta sallah kyakkyawan karshe ya tabbata ga tsoron Allah wa alamu annakum yalzumkum hamdulillahi wa shukruhu hasu ja'alakum min as-sabiqin al-awwalin min ahli hadhihi al-faidati kuma ku sani lalle ku dole ku ta gode wa Allah godiya ta zuciya da godiya ta gabobi ku ta wa Allah ibada domin Allah ya sanya ku a cikin na farko wanda suka gabata na farko a cikin mabota wannan faida lakin la taqudu karkushi a ai mu mun samu ni da na karba wajen shehu sai ka karba wajen shehu baka yi ba wani wanda ya karba wajen wani wajen ya ya fika wala tamiru ila rahati karkushi a ni zan huta ai babu hutu a duniya sai an mutu ake hutawa fa inna min wara'ikum qauman ataw ba'dakum wa in qa'attum wa taqasabtum fi ada'i huquqi mawlakum yasbiqukum sai wai shi akwai mutanen da suka bayan kun zo kun karbi abin da kuka karba wajen mu akwai wasu mutane sun zo daga bayan ku kuma su ma sun zo sun karba idan ku zauna ku ce za ku huta to su kuma suna aiki wuce ku za su yi sai su wuce ku wajen Allah yace wa zalika wal iyadu billahi wa ghayatul kusrani mutumin da ake ganin sa gaba gaba ya dawo shine baya gaba da wannan shine babban tabewa lianna izyada fi tarqi fi kulli hazatin malubun neman ƙari a cikin kusanci da Allah shine tara'i ka nemi ƙari zuwa ga kusanci da Allah ba wai a'a sai ka je an yi maka wani abu ai aka tarbiya shikenan magana ta ƙare duk abin abin da ya biyo bayan tarbiya da ayyukan da kake yi da ibadun da kake yi sunan su tara'i ne anan ne mutum zai ta hawan ba wannan zai ajiye ka ce maka wannan kaza wannan kaza ne a'a kace to ƙarin taraɗi a cikin dukkan iftawan ido mutum ya dinga samun kusanci da Allah duk iftawan ido abin nema ne wa alaikum bi ta'miri zawayatikum zawiyatikum bi iqamati al-kamsi wa qira'ati al-wazifati ma ta'miri al-awqati bi salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salati al-fatihi lima umlika wa man fa'ala zalika faqad faza fawzan azima wa salam sai ce lalle ina horon ku kuraya zawiyar ku da salloli guda biyar kuraya zawiyar ku da karanta wazifa kuraya zabiyar ku sauran lokutan ku kuma kuraya su da yawaita salatul fatihi ai ta karanta salatul fatihi ma unguliga duk wanda ya haka yana yana zuwa yana raya sallolin sa a masallaci yana wazifar sa a masallaci sauran lokutan sa kuma ya rike salatin manzo Allah sallallahu musamman salatul fatihi wannan mutum ya samu babbar rabo cewa shi wassalam shine karshen wannan wasiƙa insha Allah nan kuma zamu fara sai kuma gaba insha Allah alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله